السميع العليم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتن الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر يوم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أسعد رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقداء فريد دهري الإبلاكي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وهديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله يومنا زمانا قوم شاء تقص أتشين جواهر المعاني جي نبيو wanda muna magana akan abin da Allah ya ba wa shehu tijjani da abin da ya gani a cikin ru'uyoyinsa wanda suke tabbata da kuma menene irin ɗabi'un da Allah ya ba shi muna magana akan hali da makami hali baya zama makami yana zama amma hali baya zama saboda shi hali yana zuwa yana rinjayen mutum mafiya yawa don akwai halin da zaka shiga zaka ji kamar ka sa ihu amma ɗan kaɗan lokaci zai wuce wannan aka barka a cikin wannan lokacin to ko sai ka yi ihu akwai hali da zai zo ko farin ciki ko bakin ciki to shi a yanayi in ya zo na hali ana samu daidaituwa da shi ne ɗaukansa ka jure ka tafi daidai to da shi ake magana makami za ta yi shekaru mai yawa akan makami ba kowa ne zai sani ba amma hali ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba domin shi yana zuwa walƙiya ne amma mai gigitarwa gwargwadon yadda yake zuwa wa mutum yau za mu shiga magana akan jazbuhu jazbinsa amurin wadihun in aka ce jazba shi ma abu ne mai tizgan mutum wato ja Allah ya tsiri ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunibu jazabahu halahu jazbun to jazba amrun wadihun abu ne wanda yake bayyane wa halul la'ihu hali ne wanda yake walqawa la yazalu tazharu alaihi al-ghaibatu fi hali zuhuri sahwihi ba zai gushe ba abin da ya ɓuya yake bayyana a halin zuhuri sawihi lokacin da ya watsake fadadan an hada zuhuri sukuri akwai sahau akwai sukuru sukuru shine maye sahau shine watsakewa ma'ana ka ka shiga cikin wata hadara ka ɗimauce domin akwai abin da zai ɗimautar da kai kana kallon abu ma baka san me kake kan kai kanka tun kana kallon abin har sai ka manci me kake yi saboda ɗauke hankalinka kaga baka nan amma kana dawowa wani ba da kai ake ba ce wallahi hankali na na kan kaza to wannan hankalin sunan shi sukuru dawowanka sunan shi sahau shine mutum ya farka daga gafalan halin da yake ciki kenan walakad jalasnahu mai littafin ya ce mun zauna da shauci da ni gairi ma marratin ba so ɗaya ba فيسأل عن أحدنا zai tambayi wani daga cikinmu wa hajirun ma'ana fi majalisina muna zaune tare da shau tijani a gunan sai ce nawa ne kuma yana gunan fai kaula haza kasiran irin haka yana yawan faruwa saboda gaba ɗaya ya shagala gabarin sama sai ce nawa ne eh nawa ne wannan halin ya nuna akan sayyidina rasulullahi manzo Allah yana nuni wa mutane yana nuni wa mazaje yadda za su zo ya ce yana zaune ya shiga cikin irin wannan halin sai sai da aisha ta zo ta ce assalamu alaikum sai ya ce manil musallimu wa yake sallama ta ce ana ya ce wa man anti kewa ce ce ta ce aisha ya ce wa mal aisha wace ce kuma aisha ya ce bint siddiq ta ce wa mas siddiq waye siddiq to wannan shine sukuru da sahau eh aisha dai ta zo wajen manzo Allah manzo Allah bai gane wace ce ba ba kuma rashin lafiya ba to hali yake nunawa na gashi mutum ya shiga cikin hali na jazba akwai abin da ya ja shi balle su annabawa dama suna da wani abu guda babu wani annabin da yake kallon duniya babu amma waliyai suna kallon duniya suna kallon lahira amma duk annabawa suna kallon amurul ilahi ne kawai me Allah zai yi menene saboda kar su samu tuntuɓe walau lahzatan su idan suna kan amurin lahi ne saboda haka ba su da duniya cikin lamarinsu amma waliyai suna kallon yaminan wa shimala saboda su ba nubuwa ba ne don haka su ba su samu isma ba su kuma wancan aka sayar da su saboda isma babu wani annabin da yake da laifi saboda wannan kallon kawai muradin lahi ake nema a ga me Allah yake nufi me Allah yake nufi me Allah yake nufi me Allah yake nufi to wannan halin suna kiran shi sukuru suna kiran shi jazba suna kiran shi yana da sunaye daban-daban gwargwadon yadda ya zo da yadda kuma ake son a yi amfani da shi a gurin manzala sallallahu alaihi wasallama ai sahabbai in suka zo gaban manzala ba sa iya ganin kowa sai shi amma in suka fita ba haka bane wannan ne yasa hanzalata yace ya rasulullahi in muna gaban ka ba abin da muke gani sai kai to amma in mun dawo gida sai mu ga muna kula matanmu muna zuwa kasuwanci muna yin kaza muna yin kaza wannan ba munafunci ba ne sai na babakar ne samu hanzala sai na kuka a gefen hanya kuma dattijo ya ce hanzala mayar kika me yasa ka kuka ya ce na faɗa hanzala ya ce na zama munafiki ya ce garin yaya sai ce to in mun zo gaban manzo Allah ga abin da yake faruwa gaban manzo Allah ba ma iya ji ba ma iya gani muna ganin annabi Muhammadu ba abin da muke gani ban da shi. To yaya mun dawo gida muke shiga cikin lamarin harkokin matanmu da iyalanmu da kasuwanci wannan ba munafici bane sai na ba muka to in haka ne nima munafiki ne. Sai suka dukan sai suka fashe da kuka sai gaban annabi Muhammadu. Suna zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ma yadki kuma me yasa ku kuka sai ya ce na faɗa hanzala hanzala ya zama munafiki sai na babu kare ce shi ma sai ce to me ya faru sai suka suka faɗa manzon Allah abin da suka faɗa masa manzon Allah ya ce masa in wallahi law dumtum kama rumtum da yadda kuke gabana haka za ku kasance a ko ina lissafa hat kuma mala'ikatu fi duruqikum wa fi furushikum wala za ku dinga yin hannu da mala'iku a kan hanya da wajen kwanciyarku, walakin sai dai a sa'atar sa'ata, in abin ya zo ku yi mu'amalan ku in ya koma ku yi wancan kaga sai manzo Allah ya ba da wannan to a kowane sahabi ne yake tafiya akan haka shi yasa ake ganewa a cikin sahabai akwai maftuhu alai akwai gairu maftuhu alai maftuhu alai allazi jama'a hadal maqam wanda ya riga ya kai wannan kamar yadda sayyidina Babakar bai taba manzo Allah bai taba bashi bai taba karban kuɗi bai taba karban wani abu a wajen sayyidina Abubakar akan matsayin bashi ba duk abin da ya karba nashi ne amma saura suna ganin musulmai ne kuma sahabbai ne amma suna ganin bashi ne za a biya su kayan su amma sai na babakar duk abin da ya ba manzan Allah ya ba wa manzan Allah ne na manzan Allah ba ya ba wa manzan Allah ba ne in ya samu ya da masa da shi wannan shi ne ya sa sai na ababakar ya fifici kowa a cikin wannan tafiyar to haka abubuwan suke Allah ka taimake mu yace shehu jali shi ma a zaman sa ga mutum a gaban sa bai gan shi ba yayi tambaya wa kazalika yazharu alaihi radiyallahu anhu min asari jazbi idan ya shiga jazba abin da yake bayyana a asar na jazban shehu jali wa quwwatu halihi umuran akhara shi kuma ya shiga cikin hali yana da wani al'amari daban ka azmi jussatihi kamar yadda jikinsa yake girma wamtila a badanihi jikinsa ya cika wata hallula wajen fuskarsa ya dinga haske idan ya shiga hali shi wata to za ka ga jikinsa yana yana ƙara girma yana ƙara girma ba yadda yake ba ba shi ɗin ne amma kuma ba na al'ada ba zai ƙara girma jikinsa ya cika fuskansa ya haske wasa ulal amru alaihi to abubuwa kuma sai su masa nauyi hatta la yastadi harakatun har ba zai iya motsi ba wa naskuru huna ma kana ya kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam to bari mu faɗi abin da yake kasancewa wa annabi Muhammad inda nuzulul wahyi idan wahayi ya saukowa manzon Allah wa talaqa al-amru ilahi idan ya gamu da al'amari na ubangiji min annahu kana yu'alij minhu shiddatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gamuwa da tsanani wata akhudhu al-barha'u hali yana shiga hannun manzo Allah fa yanfasila anhu al-malik idan aka kawo masa mala'iku mala'iku suka zo masa suka aka ka masa abin da za a ka masa wa inna jajinuhu da ya tafassada arkan za a ga goshin annabi Muhammad yana fitar da gumi wayas kullu hissan za ga yayi nauyi lima yalqa alai min qawli saqili saboda abin da yake gama da shi daga magana mai nauyi ai azimin shi ne saqil allazi yasakkaru alai hablahu wanda yake da wanda yake nauyin dauka menene inna sanulki alaika qawlan saqila shine wa annahu manzo Allah nazala alaihi wahi yawman wata rana wahi ya sako manzo Allah jalisun fakhizu ala fakhiz zaid bin sabit cinyar manzo Allah kan manzon Allah yana cinyar zaid bin sabit fasaqulat jiddan sai kan yayi nauyi saboda saukar da hatta kadat turba fakhiz zaid sai da cinyin zai da ya kamar zai tsinke gida biyu kan annabi ne a cinyin zai da amma sai da cinyin ya yi kamar zai tsinke gida biyu saboda nauyi wancan kaga jazba ba wahayi ba ne hali ne yake zuwa wannan aka zo ba za ka san yadda za ka yi ba wani lokacin daga nan mutum in ya farfado sai da ya kwanta ba abin da zai iya saboda nauyi ne zai zo maka kaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gwargwadon yadda yake zuwa mutum gwargwadon yadda ya ji gwargwadon halinsa shine sai kwatanta maka ashe wirasa ce ta manzan Allah wirasa ce haka abin yake zuwa وهؤلاء رضي الله عنهم وإن الله مسو رحمة مظاهر آياته سوني سكي بيّن آيوين ديكي جكي مزان الله والواردون من إمداد وارداته su ne wanda ake cizgar da madadi da yake zuwa daga wajensu minhum yastamiduna duka suna samun madadi daga annabi ne saboda haka a shayin abin ya sauka daga kan manzo Allah to ina sauka kan waliyan Allah ne wa min bari yagtarifuna a kogin manzo Allah suke igtirafi wa man iktarafa garfatan kenan suke kamfata wa min sha'anihi radiyallahu anhu yana daga sha'anin shautu jani radiyallahu anhu iza qawa haluhu idan halin sa ya karfafa annahu yazidu baha'uhu kwarjinin sa yana karuwa wa jamaluhu kan sa yana karuwa wa ta halala wajahu fiskan sa yana haske wa yudihu sanahu hakoran su suna walqiya wa yabdu alai ashar batanihi abubuwan yana bayyana maka alaman abin da ke cikin sa wance wai wai dariya shin ta fuska ne ko me yake cewa yawa to irin wannan wa ma'anahu ma'anansa fatara alai hasanan bari'an za ka ga kyau mai walƙawa wa nuran lami'an da haske mai haskawa wa ya faruka jamaluhu wa jalalu zai ɗimautar da kai kyansa a wannan lokacin da jalalansa wa baha'uhu da kwarjinsa wa kamaluhu da cikansa fa ya aku zuka bilat ko bilubika zai kama ka da amsawanka wa majani'u kalbika ya kama zuciyarka fa yamlikuka hawahu zai shafe son zuciyarka wala taltafi liswahu ba za ka warwaya waninsa ba sai shi saboda kwancininsa wallahi darul qa'il mamakin mai bubbuga da ya kawo ya ce a cikin barul kamil unzur tara shamsul ma'arif asharaqat bi jadinihi al-bahil ali al-ashrafi unzur ka duba mana tara shamsul ma'arif da ka ga ranan nan na sanin Allah asharaqat bi jadinihi ya haskaka a goshinsa albahi mai bayyana ala ali madaukakin ashrafi daukaka كل المشاي ألبسوا خلل البحاء لكن سماهم بالجمال اليوسفي كل المشايخ دكان شيخني ألبسوا سنسنيا خلل البحاء wato tufan nan na kwarjini lakin sai dai samahu bil jamali ambatansu da kyau irin na yusufu annabi yusufu ne wa kala ga irin kamil انظر لروض الحسن فيه تفتقت بجماله وبهائه أزهاره انظر كدوبة لروض الحسن غا غا غا غا روضة إن ميكو فيه تفتقت وترلبا بجماله ده جماله وبهائه ده كرجني أزهاره wanda yake bayyana faransa من يستدي يرى لذلك لذاك حقيقة سارا لذي لب به أبصاره من يستدي wanda yake da iko yara lizaka hakikatan zai ga hakika sarat ya bayyana lizin luddi ga ma'abocin ƙwayan hankali biyi absarahu wanda idanuwa suke gani wa bi qalbihi nurul ilahi zuciyarsa akwai hasken Allah ijtala wanda ya bayyana fa'ala muhayyahu maganansa idonsa badat asraru sirroninsa ya bayyana wa qala gairu al-kamil a cikin bahr al-kamil aidan unzur li matsala'in husnuhu wa jamaluhu kai ka duba ka ga matsala'in husnuhu irin kyan shautu jani wa jamaluhu da hadansa kad ashara qad bi jalinihi anwaruhu ai a fuskar sa zaka gani sirral ma'arifi za ka ga sirrin nan na sanin Allah kada hawahu damiru wanda damirinsa ya tare fa badad bi giratu wa zai asaru abinda ya bayyana giratu wato alama wannan haske na fuskansa wanda yake da alamomi huwa baharuha abbani shine koginsa a tsani mai tudu alam tara annahu tahmi baka gani bane yadda take dauka ya fizu da'iman asraru wanda in shi kogin ta cika tana bada asirrori kawai wa almajiranta wa kasiran ma yadu alaihi dalika hudura simai aw sashin nabi da yawa abin da yake bayyana a jikin shehu tijani shine yanayin jin siffofi na annabi muhammadu alma'anawiya na ma'anawiya wana utuhu daliya da siffansa madaukakiya aw hadisahu ko labarinsa aw ahbarihi ko maganansa ko labarinsa fa yabriz minhu ma kamina yana bayyana abin da ya kuya wa yazharu alayhi azharu ma badana yana bayyana sirrorin abin da ya kuya wa ya kaula wal wajadu yana jin juyi wal haimanu da gamewa wa sukuru da maye wal faidanu da kwaranyi fatalu alayhi al anwaru sai haske ta dinga bayyana wata du ta dinga bayyana ala lisani a harshensa ya dinga bayyana da asararan sirrori radiyallahu anhu amin wa ma maqamuhu maqamin shehu tijani almutashaw bihi wannan an faɗa maka halinsa da jazbansa ne amma maqamin sa almutashaw bihi wanda ake siffanta shehu tijani da shi radiyallahu anhu fa zaka tahqiqu bil ma'rifati wannan ana siffanta shi ne bil ma'arifatu da sanin Allah wattanci ne tilaki ne da tsayawa cikin yake ne wa kamalu tauhid da cikin tauhidi wa tafridun wa tajridun da kadaita da da tsayawa daya wa shuhudul hubbi da kuma ganin soyayya na Allah daga Allah wa annal abda shi wannan ba mahbubun abin so wajen Allah ne wa majazubun kuma an ja shi li hadarta rabbihi ga hadaran ubangijinsa wa matsalubun kuma abin nema an yi a cikin hadaran da abuhu al'amarin shauti jari an rukunu ila maulahu komi yana kuma wajen ubangijinsa ne wal infiradi ya kaɗaita da ubangiji an kulli ma shi ga duk wani abin da ba shi ba wa hubbu amruhu duk abin da Allah yake so yana so wa bugudu ma anhu nahahu duk abin da Allah ya hana shi baya yi la yaqir lahu ma a gairi qararan baya daukan matsaya da wani wala lahu wala lahu amma siyahu madaran waninsa baya daukan majuya la lahaja lahu illa billah bai da abin fada sai Allah fi harakati wa sakarati ko yana motsi ko yana shiru wa ya kazani ko yana fadake wasa ko wasana wasaniyatihi ko da lokatayyansa idza zahaba idan shaujani yana tafiya au qama ko ya tsaya au qa'ada ko ya zauna au intabaha min naunin ko ya farka daga bacci zakarallah yana ambaton Allah zikiran ya arifu annahu ala qalbil ma'muri wato zikiri wanda aka sani wanda zuciyarsa a hore take eh ka san kan mutum dama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala tamuta illa wa lisanika radabun da zikirin lahi a kowane lokaci ya kasance zuciyar ta riga ta kama wannan aikin to in ta kama suna shiga cikin kowane motsinka za ga cikin zikirin Allah kai ko yaya za ga shi ne anan mutum ya kai matsayin azzakiru na laha kasiran wa zakira ce kamar allazi na fi salatin da'imuna to haka shi ma mutum zai kasance a wajen zikirin Allah mumtali um bi hikimatil imani an cika shi da hikiman imani wa nur da haske ya tazzalahu sami'u duk wanda ya ji shi to zai girgiza wa talaba inna lahu qulub kuma duk wanda ya ji shauci jani zuciyarsa ta samu nutsuwa da shi wal masani kunnansa zai natsu cikin jin abin da shauci jani ya faɗa la yastagriqu an-nawm bacci baya daukan sa bal ta kallabu fi yana tafiya ne gashi nan gashi nan shi ba tafiyan bacci ba gashi nan dai baina baina saboda baya yiwa ka ɗauki wannan abubuwan ka tafi da bacci gaba ɗaya ba zai yiwu ba balle ƙurbanin shekara talatin da lokacin da za a yi washe Ibrahim radiyallahu ta'ala anu aikin ido a England sai aka ce to ana son duniya ba ta ci gaba ba a lokacin sai an maka allura an janye ruhinka tukuna yi ba a cikin hissiyarka ba shi Ibrahim sai ai ba zai yi ba ai lokacin ba zai yi hakan ya faru ba suka ce to ai kuma baya da za a yi aikin idan dole sai an yi hakan sai shi ba zai ce to sai ya kira imam hassan sisi sai ya kira mahaifin abdulmaliki ukene sai ya ba su wani sirri suka karanta sai aka ba su rikon kudubaniya ya lokacin da za a yi aikin ya dawo wannan nauyin kudubaniyan da ya a lokacin gawan an raba Najeriya kashi gida goma sha biyu an ƙara mata an yi yanka ta abdulmaliki an sallamo shi ibrahim ya dawo ya dawo gida shi kuma ya ce bari ya zo ya ga yadda aka raba Najeriya ranan da ya sauka ranar ya bar duniya saboda nauyin abin da ya ɗauka. Riko, riko, an ce in ya tabbata kuma sun kai a yi hakan, shau ɗayaru, radiyallahu ta'ala anhu, an tafi da shi asibiti. an ce hakan ana son a yi masa irin wannan aiki shi ma na rashin lafiyarsa ya ce shi ma ba zai yi ba ba za a sa shi yi bacci ba ba zai yi ba to ban ji dai maganar da kyau ba amma na ji maganar ya kai su uku haka an ce ba zai yi ba to duk alamun kujeran ce ta wuyar sa idan ka zo wannan gurin ba abu shauk jibrima ya je tsaron shauk ibrahim radiyallahu ta'ala a airport yana zaune sai gindin ya ɗauke shi haka ya ce allahu akabar shekarar mu ashirin ba mu yi haka ba gyangyaɗi sai Allahu akbar shekarar mu ashirin ba mu yi wannan ba. To, a yanzu Muhammadu Fatihu a kowane dare yana salatu Fati dubu ɗari da ishirin kuma yana sauƙon alƙur'ani sau biyu yana kuma jauhara shine ban san adadin da yake yi ba to kuma akwai waɗansu a cikin dare ɗaya kowane dare yana saukan alkurani sau biyu ne yana shirakar ta ce dubu ɗari da ishirin da hudu adal ambiya to irin wayannan wirasa ne wirasa ne ba ijiki hadin ijiki hadi yana iya sa mutum ya kai kuma inaya tana jan mutum ya kai akwai abubuwa wayanda suke faru wani lokaci da ijtihadin da inaya su haru ga kada kokari kuma ga inaya dama kana daga cikin wanda aka ce kai wannan aikin in ba haka ba ai ba yi ba ba zai yi ba sai sai an yi kaman ana yi to wayannan duk suna nan alamomi ne duk wayanda suke na gado na manzan Allah eh alamomi ne na gado manzan Allah domin tanamu ainihi wala ya namu kalbu idanuwan manzon Allah na rufewa amma zuciyar a buɗe take ma'anan maganar da yake so yake nan la yastagriqu an-nawm bacci ba daukar shauciya ne bal ya taqallabu fihi yana nan ne dai yana jujjuyawa a ciki ai a wajen halwan shauci jami akwai igiya wanda yake race wuyansa haka a ɗakin halwarsa wanda ko da bacci zai ɗauke shi igiyar ne zai yi shi wanda igiyar ne a wuyansa to ya nuna wa mutane babin ijtihadi ne sannan kuma a ɗariƙarsa babu itizali babu halwa duk an kawar mar yayi ya tafi inda yake to akwai level ɗin da kuma aikin sai ka ƙara gwargwadon yadda kake so yawa akwai level ɗin ɗariƙa duk za ka samu haka har tarbiyya duk za ka samu wani kyauta to akwai wani guri kuma kana neman wani makami to shi kuma wannan an riga an gama ma komai ai ai an riga an gama ma komai duk wanda aka masa aure aka ba shi gida aka ba shi abin hawa astaghfirullah ina ganin kuma kai kuma kai ya rage na da kai wani gida dan ka canza gida ko kai wani abu wannan naka ne kuma amma dai an sallame ka to wannan a ɗariƙa ma akwai irin wannan eh za a baka ɗariƙa babu halwa babu kaucewa ga mutane babu wani mujahada na abin nan duk za ka tafi da ɗariƙa kuma za ka kai amma idan ka zo kana son ka yi gogayya da mazaje da wannan kuma aiki ne daban sai ka shirya domin komi in dai abin da za a neme shi ne to gogayya ne gogayya ne wannan kuma ka shiga ba za ka ce ɗariƙa an warware alkawari ba ba ba ba warware komai ba da abin da kake so an baka kuma an maka na'am na'am wai za ta harraka idan shaujani ya yi motsi a wani kalaba ko ya juya zikir lafi za ka ga ambatan Allah ne a bakinsa kadin sajada ta hakikatu bitawalli bi rabbi ya riga ya juyi duk lamarinsa in za ka gani kawai za ga al'amarin Ubangiji, wala haja biyi wa hubbahu, da ka ga harshensa yana furici da shi ne da soyansa, wata ma'ana da yi kanuhu, kana samun tsayuwarsa cikin ɗumanina wa ma'rifatun da ma'rifa wa imanin da imani la ma'ulu lahu illa alai shi baya koma wani sai wajen Allah. wala istinadun illa ilai ba shi da wani dogaro sai Allah la yubali bil ikbali min al khalqi baya damuwa da fuskantowa mutane wala bi idbarin ko su juya ma baya bai damu ba ko su ko su bi shi ko su kauce ba abin da ya dame shi wala bi mawaddatin minhum ko kuma so ko su so shi wala bi idbarin ko su cutar da shi إذا كانت الأقدار من مالك الملك فالسيان إني ما يسر وما يبكي لا لا لا لا لا من لا لا تتعلم إذا رأيت إزاية الخلق لذا خلقت أجر العذا منهم لئلا تركنا إليهم بل للإله تركنا وأنا هكذا wala bin wadda wala bin ibrahim karudiyar ta'adibi an ba shi duk wani abin sa har ila ila abad ne fi kulli ma yasarrafu Allah wa yaridu cikin duk abin da Allah yake sarrafawa yake so la tajiduhu illa radiyan baka samun shauki gani illa radiyan bi qaba illa sai da duk wani hukunci da Allah ya saukar masa ya yarda wa muradihi ko muradin Allah farhan kuma yana farin ciki li ibrahimi wa inba'ihi da warwarewa da zartarwa mutahaddisan bi an'amillah yana magana da ni'iman da Allah ya masa wa alahi da ni'imominsa la yahibu tabbiri ma Allah baya son juyawa tare da lamarin Allah wal ikhtiyari balle ya zabi shi yasa shi Ibrahim ya ce Allahumma ij'al fi ikhtiyarika ikhtiyari wala taj'al illa ilayka iltirari kaga wannan daure kai ne Allahumma ja'al ikhtiyarka ikhtiyari Allah karka samu wani abin da zai zamo zabana ne ya zamo zakin ka ne zaban nawa kaga duk abin da aka ka kai hannu kai to shikenan dama Allah ya zabe ka da abin ne tukunna ka kai ka riga ka daure kanka a wajen Allah إيه، اللهم اجعل في اختيارك اختياري ولا تجعل إليك إلا اضطراري haka wa ya ƙulu yana cewa la a hasan min fa'il fa'ilil muktari babu wanda ya fi kyautatawa min fa'ilin daga wani aiki alfa'ilul muktari ma'aikatan shine mazaɓin shine manzo Allah laysa lahu abadan muradan har abada ba shi da wani muradi illa ma qabahu Allah wa arada sai abin da Allah ya hukunta ya so fala tarahu illa muhibban ba za ka ga shaujani ba sai dai ban so ne liman kana alaihi alwaqt wa zaman abinda lokaci da zamani yake so da shi min shiddatin tsanani ne ya tsinci kansa wa rakhai ko sauki ne wa hautin tsoro ne wa amnin ko amana ne wa halilan linnasi ala ridajihi ya dauki duk wajen mutane ya yarda duk abin da Allah ya hukunta a kansa wasu islamin masalihi duk wani abin da zai same shi ya ni kauya wai za ta hawala halal waƙatu idan ya juya halal waƙatu ta hawala muradu wa anhu ya juya da lamarin su zuwa ga ubangiji la yakin ma a shay'in minhu baya tsayawa ta da wani wa kasiran ma yuqarriru hadha ma'ana da yawa shaudani yana faɗan wannan ma'ana wa yadullu alayhi yana ishara wa yarshidu yana ishara da halihi da halinsa wa makalihi da maganarsa ilayhi wa yarshidu bi halihi ala sabili tamsili أنا ما إلا بدر الكمال حيث يميل قلبي يميل أنا ما إي ني ما إي تاردني بدر الكمال ما تارد من ذا الله شيني شيني بدر الكمال واتو تولار النان كو وطن النشكا حيث يميل قلبي يميل duk inda ya juya ina juyawa shine Shehu Ibrahim yake cewa wa in wa in sara khairul khaliq wa in sara خير الناس سرت وراءه فإن حل يوم فالمسير بعيد to wannan kujera ce duk gurin da shine za ka ga law hajaba anni rasulullahi darfatu ainin ma adattu nafsi min almuslimina kujera ɗaya ne idan za ka ga nayi wani abu na son zuciya to ba ni bane saboda me saboda annabi ne magana na duk wani abin da annabi ya shi nake gani saboda shi nake kwalkwalo shine wa in sara khairun nasi sirt wara'ahu wa in halla yawmin almasiru ba'idu shine maganan da Abu Abu Abbas al-Marsi yake cewa law hajaba anni rasulullahi tarfatu ainin da manzon Allah zai buya mun kaman kiftawa ido ma adattu nafsina muslimina ba zan kidan ya kaina daga cikin musulmai ba to wannan duk mahallin ne zalika wannan bi annahu radiyallahu anhu shau tijani kada mahasiwa ya shafe komi duk wani abin da ba Allah ba baya ganin sa fala yushahidu ma Allah gairan baya ganin wani baya ganin Allah da wani wala yara liswahu naf'an baya ganin amfanin wani wala darran baya ganin cutarwan wani saboda haka duk abin da aka ya san wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ne bal yushahidu fila min Allah yana ganin aiki komai yana zuwa ne daga Allah kamar yadda sayyidina wannan wirasa ne na manzo Allah sayyidina Anas bin Malik ne ya shekara goma da sayyidina Rasulullahi amma bai taba tambayan sa lima ma fa'alta kaza ba dan me ka aikata kaza ba eh balli bai taba cewa me yasa ba kai kaza ba ko me yasa kai kaza saboda wannan inaya wannan gani yake ba shekara goma yana yaro kuma dan aikansa na kofarsa amma maza Allah bai taba cewa me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba bai taba gaya masa ba kaga ai abu ne wanda abu ne wanda zai zamo da wahala ko e balle a babban gida a wajen da kowa zai iya halarta kuma kai za a sa ka aiki a kan mutane to wannan abin da ya sa mutum yana ganin Allah ne cikin aiki abin da Allah yake so kenan in da aka zartar abin da Allah yake so kenan shari'a tana lullube a bayan haka wanda bai kai nan ba ba za a ce barkomi ba amma haka ta shi fitar da abin za a ga mutum ya fita tsaf ya fita bal shahid al fi'la min Allah yana ganin kowane aiki daga Allah ne wa na huwa al mutasarrifu Allah shine mai sarrafa komai wadal fi'li alaihi mai yin nuni da aikin sa kansa wal mutasarrifu mai furci wa anna af'alahu kullaha dukkan aikin sa mashubatu bil hikmati Allah ya sa hikima ciki ai ya isa mutum ya gane daga kan barawo shi Ibrahim da Abdullah ta'ala ya ce barawo idan ya yi sata ya ci abin nashi ne sata barawo ya yi sata kuma ya ci abin ya zama nashi sai ce nashi ne inda ba nashi bane bai ishe ci ba to wannan babi ne wasi'un jiddan abu ɗaya ke barawo in ya yi sata ya ci abin nashi ne ya yi satan kuma ya ce zama nashi don haka ne to me dalilin da kuma in ya yi satan ya kai muhalli kaza za a yanke hannunsa ya ce saboda rashin haƙurinsa ne da ya yi haƙuri arzikin zai zo masa da bai yi haƙuri ba shi ya sa aka masa ladabi ya ce to kaga wa man ta'adda kenan wannan ta'adda yi ya shiga cikin abin da ba ba shi daman ya yi hakan ba ne ya yi to amma inda ya haƙura abin sai ya zo wajensa to rashin haƙurin ne kaga ashe nashi ne kenan ko yawa masu wata mai hikima ce kowane abu yana da hikima cikin yinsa yanzu misali da ɓarawo na zai biya mana zai biya ai bai yi haƙuri ba ne in ka yi haƙuri ai abubuwan da ko duk wani abin da ya shafi kana ganin shi in dai ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri a rantse da Allah sai abin ya dawo ninka zai dawo ninka amma idan ka ganganci ka ce sai ka kowane abu masu batun da hikima ce an kewaye shi da hikima ne duk wani abin da ka sani ko menene da ka sani cikinsa yau kana zaton in ba in iska ba mu ne zamu zama in iska ba haka abin yake yi ai in ka ga barayi ka ga wane ne ka duk yadda ka gani sai sa ba a magana sai a yi shiru wanda aka ba su dama su yi maganan su daban ne in ka matsa da magana kai sai a jiwo maka bala'i a gaya za ka yi da shi a lokacin kuma za ka fara neman tsari kuma ka riga ka shiga domin ka shiga gudun da ba ruwanka kujera biyu ne wayan ma ka zama mutumin kirki wayan ma ka zama ɗan iska wannan ko mobillu ne ko hali kujerun ke na yi ko a zama kana babin shirya ko kana babin bata in an sa ka a babin shirya to karka yi zaton wa'inda suke batan nan duk ba mutanen kirki ba ba haka ba ne aiki aka ba su wani ma a dalilin ka aka bashi ba dan kai ba da ba a sa shi ba kai ne za ka yi satar sai a bar wani ya ɗauka saboda ya rufa maka asiri eh wanda ba haka ba ya ce ɓarawo ɓarawo sai a ga wani ne wa haka ne to shi yasa da yawa za ka ga an zartar da wani abu sai a ɗauke shi a bar hikima ce ta ubangiji akwai abin da Allah ke akwai abin da Allah ke nufi mafufatun da rahmatin an kewaye abubuwan ne da rahama wayar lahalaka kala awani ai mutane ana ganin su kaman koli ne al musakhkhar fi yadi gairiha abun da ke an sahale shi a hannun wani haka abubuwan yake wa ya'udu shuhud al insan nafsuhu asnini asniniyatu ko wa yudu shuhudul insan yana mayar da shuhudul insan kansa ya koma kan yabonsa wa yumassil bil lisani halihi yana misalta maka bil lisani hali wa yaqulu yana fada fi barat dawiri idza qulta ma azanabtu idan kace baka yi zunubi ba qalat musibatun wujuduka zambul la yuqas bihi zambu idan ka ce ma a zanabtu zunubin mai nayi eh har zan yawaita istighfari to laifin mai nayi eh ai ni ban yi laifi ba balle a ce wani tuba sai a ce maka to samu wankan ma zunubi ne ganin kanka ma zunubi ne la yuqasu bi zabu kuma babu zunubin da ya wuce wannan وعلى هذا المعنى أولا معنى مدار حالته ينادى مجويا حالا شوت يعني رضي الله عنه فلا ترى أفعاله وأقواله بذاك جاء أيكن سبا بذاك جاء زنتك سبا وتسريحاته da bayyana wata luwihatu da walƙawansa ta humu illa ala fana'i billahi kaga yana nitso sai a cikin karewa cikin Allah duk lamarin su ga ya kare ne a Allah da ya kare ne a Allah wal gaibatu fihi da kuya amma shiwahu ga abin da ba shi ba zaka dinuhu wa shi'aruhu wannan shine addinin sa shine shi'arin sa wadanuhu wa qararuhu shine garin sa shine matabbatan sa faɗawa fi dalika maqamatu liqini kullaha to anan ne ya tattare dukkan makami na yaqini min taubatin da ka same shi cikin tuba wa zuhudi gudun duniya wa sabar haƙuri wa shukuri godiya wal khawfi tsoron Allah wa raja'i kauna wa tawakkuli dogaro ga Allah wal muhabbatu soyayya wa rida yarda da Allah wahawa bihi sifatul arifin sai ta da dukkan siffofin arifai da asali ha baki daya gaba ɗaya na jikin shautu jani min muhabbatillahi son Allah wal jam'u alaihi tarewa wajen Allah wal istinadu dogaro wajen Allah fi kulli shay'in ilayhi kowane abu ya koma gare shi wal istislamu lil aqdari da mika wuya ga dukkan kaddara wa tarku tadbiri da barin juya baya wal ikhtiyari baya zabi wa gairi zalika da wani wannan min sifatin da sifafinsu wasu macin da jinsu ne ma sharna ilai a nifan wanda muka faɗa baya ka san kana son ka zauna lafiya na farko ka fara kar ka nemi abinci kar ka nemi makwanci duk inda ta samu kawai za ka iya kwanta mutum zai iya haka duk inda ta samu kawai za ka iya kwantawa zai yi ta wannan mataki ne na sufanci kuma duk abincin da ya zo za ka ci ka zo kana zabi wanne ya zo maka wanda ya zo maka da shi za ka yi amfani an aka kawo maka tuwon datsa to shi za ka fara ci shehinmu shi ibrahim musa dudu sun tafi kaula da shi da alhaji salu na kandi da alhaji isa maduni da suka tafi sai shi ibrahim ya ce to ga abinci ga mai yin abinci ga wata bahaushiya ku faɗi irin duk abincin da kuke so ta iya to ta iya kaza ta iya kaza alhaji isa madugu ne yake gaya mu sai malam ibrahim musa duru me kuke so sai ce a yi mana to sai alhaji salu na kalle ce ba za mu ci ba ba za mu ci ba a kama na irin abin da ake ci shi ne shi bayan da an rubuta ya ce haka kawai mun zo ana cin nama da baka ce mana tuwo sai ci haba Allah salu yanzu a ce wa mutum ga an kawo mai muku irin abinci irin na garinku a ce in aka tambaya ka ce ba za ka ce ce ya ce ba za mu ci ba ga nama ina gani ya ce nama za mu ci saboda mutum ne mai abin da ya ka sani ya ce ai ba zai yi ba ko ku kawo shi ta to haka abubuwan suke mai shi kare Allah ya kawo ya baka Na'am, to haka abubuwan yake, ba za ka ga komai ba duk sai ka tare. Ma a shan ma'ila yanin, falata hashiru fi hali ta zifuhu, ba za ka tsayar da shi ba cikin halin tadifuhu wanda za ka ɗauke shi zuwa gari shi auta ƙayyidahu bi makamin ko ka dabaibaye shi da makamin taktasiru bihi alai wanda za ka takaita a kansa fala ta ji dahu mutumin ala shay'in ba za ka same shi akan wani abu guda ɗaya wanda wannan abun yake yi ba wala waqifan ma amrin ma amrin ko kuma ya tsaya tare da wani al'amari bal bi hukumul waqti yanda abin da ya yi a lokacin shine za a zartar wa bi hasbi ma ya tillahu bihi gwargwadon abin da Allah ya zo da shi min indihi daga wajensa wa hadha al-had ba'd al-arifin billahi ta'ala wannan shine hali na wasu daga cikin arifai na Allah wa qas wanda suke kan haka wa qas ila junaidu an tambaye junaidu an arifu billahi waye arifi فقال يتي لون الماء لون لون إنائي إيه لون الماء لون إنائي إذا إن كذب الرواء القرية سفن قرية زي باكا إن كذب تنغران تنغران زي باكا إن كذب أقانو fari zai baka in ka zuwa a yalo yalo zai nuna maka in ka duk inda ka zuba ruwa to launin sa haka zai baka saboda haka wannan sai ce maka launul ma'i launu ina'i kawai saboda haka in ka zo da hukuncin zamanin za ka tafi duk abin da ya bayyana da shi za ka yi kawai. Waƙalin kushari, Imam kushari ya faɗa fi risalati ba da an askuru anhu, yani ana hubi kumi waƙatihi yana cikin hukuncin lokacinsa ne, da wannan shi ne mafi dacewa. Wa ƙala aidan, ƙala Abu Yazid al-Bustani shine Ɗaifuru Isa. Lilla khalqi ahwalun halitta tana da halaye wala halin lil'arifi amma arifi shi a tsaye yake waje ɗaya li'annahu muhiyat rusumuhu domin an shafe duk abin da ke tare da shi muhiyat rusumuhu wa funiyat hawiyatuhu bi huwiyati sayyidihi an shafe kansa da shugabansa wa ufiyat asaruhu an share asaru asari jarihi da waninsa babu wani abin da yake gani sai Allah babu abin da yake ji sai Allah babu abin da yake gani sai Allah duk abubuwan da zai tafi da shi yana tafiyar da shi ne akan abin da ya tsinci kansa akai alhamdulillah za mu tsaya a nan sai in Allah ya kai insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي الهدي والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدار العظيم صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد دال ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة فاتحة